لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلت وإليه متاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القانت الأواب صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب أما بعد عباد الله ما من بشر إلا وقد كتب عليه الخطأ والزلل والهفوة والخلل تجاه ربه عز وجل إلا من عصمه الله تعالى إنها الأنفس البشرية التي جبلت على النقص والتقصير ليختص الخالق جل وعلا بالكمال المطلق فلا يدانيه مخلوق أخرجه الإمام مسلم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم غير أن الشأن ليس في الخطأ والذنب بل الشأن كل الشأن في الأوبة والتوبة من تلك الذنوب والتخفف منها والتخلص قبل العرض الأكبر على الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي إخوة الإيمان قدر الله سبحانه على عباده الذنوب وقدر معها أسبابا مكفرة لها إذا ما تعرض لها العبد أو باشرها كانت له برحمة الله مغفرة لخطيئته ومطهرة لسيئاته ودافعة له عن إقاب الله ما تحقق التوحيد وجانب الشرك وهذه الأسباب قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى بعضها تحصل في الدنيا وبعضها في الحياة البرزخ وبعضها في الآخرة أما السبب الأول وأجلها فهو التوبة النصوح الصادقة وهي عبادة عظيمة سألها الأنبياء والمرسلون كما قال تعالى عن موسى عليه السلام سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأمر الله بها عباده المؤمنين فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ووعد بتبديل سيئات من تاب إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات عباد الله التوبة هي رجوع النفس إلى فيء الطاعة مع ندامة على ما ماض سيء وهي غنيمة باردة أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضي فالتوبة ميلاد جديد واليوم الذي يتوب فيه المرء هو خير أيام العمر وشروط التوبة هي الندم على ما فات والإقلاع عن المعصية والعزم ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا وإذا كانت المظلمة تتعلق بحق, بحق مخلوق كأخذ مال أو متاع أو غيبة أو نميمة فعليه أن يرده عليه أو يتحلل منه السبب الثاني الاستغفار وهو من المكفرات يسيرة العمل عظيمة الأثر لا سيما إذا اعترف العبد بذنب لا سيما إذا اعترف العبد بذنبه فتذلل وانكسر أو وافق به ساعة إجابة كالسجود أو وقت السحر قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار كما مدح الله أهله ووعدهم بالمغفرة فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية خير لأهل الذنوب والمعاصي من الدنيا وما فيها وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال الله سبحانه وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء فليفعل ما شاء قال ذلك في الثالثة أو الرابعة وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى مواعيدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة السبب الثالث الحسنات والأعمال الصالحة يعملها العبد فتمحو عنه ذنوبه كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها أخرجه الترمذي وأبواب الحسنات وأبواب الحسنات كثيرة يترتب عليها الأجور العظيمة وغفران الذنوب ورفعة ورفعة الدرجات من ورفعة الدرجات منها عباد الله الوضوء الحسن والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ومنها بر الوالدين والعمرة إلى العمرة والحج المبرور وحضور مجالس الذكر وكثرة الذكر وقراءة القرآن والمشي إلى المسجد والصدقة وعيادة المريض وسائر أنواع الطاعات وأما السبب الرابع فالمصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها خطاياه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة أخرجه أحمد والترمذي وأما السبب الخامس الذي يكون بعد الممات وفي حياة البرزخ دعاء المؤمن للمؤمن دعاء المؤمنين للمؤمن بالمغفرة والرحمة قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وكصلاة المؤمنين على جنازته والدعاء على قبره وعن عائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يسلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة, يبلغون مئة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه أخرجه مسلم السبب السادس ما يعمل للميت من أعمال البر ويهدى إليه ثوابه كالصدقة والحج والعمرة وغيرها من القرب فإنها مما ينتفئ به الميت إن شاء الله وأن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال نعم قلت فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء أخرجه أبو داود وابن ماجه وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أخرجه الترمذي الأسباب السابع ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به خطايا المسلم الموحد أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجس عبد بن معاذ والسبب الثامن الشفاعة في أهل الذنوب يوم القيامة والشفاعة رتبة عظيمة ينالها أعلى الخلق مقاما وهم الملائكة والأنبياء والصالحون قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاءة لأمتي يوم القيامة أخرجه البخاري السبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها وما يجري له من, من سيره على الصراط وما يجري عليه من سير, من سير على الصراط جهنم من خدش الكلاليب والوقوف الطويل للحساب فهذه تكفر عن العباد كثيرا فهذه تكفر عن العباد كثيرا من ذنوبهم السبب العاشر وهو الذي تؤول إليه جميع الأسباب وهو رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ورحمته وسعت كل شيء وهي قريب من المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka khutubar mu ta yau za ta tattauna ne a kan mukaffiratu zunubi abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara suke kankare wa ɗan adam zunubi sakamakonsu kamar yadda muka gabatar a satin da ya gabata hutubar mata satin da ta gabata idan ba a manta ba mun yi bayani ne game da asaru zunubi wal ma'asi irin mummunan tasirin da laifuffuka suke da shi a ɗaiɗaikunmu da kuma jama'a gaba ɗaya to yau kuma insha Allah ta'ala za mu kawo abubuwan da idan ɗan adam ya shiga cikinsu ko ya aikata su ko Allah maɗaukakin sarki ya sa shi daga cikinsu za su kankare masa zunuban da yake ɗauke da su Allah maɗaukakin sarki ya kankare mana zunubanmu ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ‘yan adam dukkaninsu masu laifi ne masu zunubi ne babu wanda baya saɓo ba wanda baya laifi babu wanda baya samun zamiya sai wanda Allah maɗaukakin sarki kaɗai ya tsare ya kare daga cikin annabawa da manzanni amma kowanne irin mutum komai girmansa komai falalarsa komai darajarsa za ka iya samun wata rana ya daidai wata rana ya kuskure wata rana ya tafi ɗoɗar wata rana ya karkace dukkanin mu haka muke sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare mu sani cewa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya faɗa yace na rantse da wanda raina yake hannunsa da a ce ba kwayin zunubi ba kwayin sabo la zahaba Allah bikum da Allah madaukakin sarki dukkaninku ya kwashe ku ya tafi da ku wala ja'a bi qaumin da kuma ya zo da wasu mutane yuznibuna wanda za su rinka yin zunubi fa yastaghfiruna Allah su nemi gafara Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta musu yan uwa kun ji wata falala ta Allah madaukakin sarki da a ce dukkaninmu iri ɗaya muke ba wanda yake saban Allah kowa mutumin kirki ne kowa nagartacce ne gaba ɗaya mu babu wanda yake sauka daga kan layi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to da Allah madaukakin sarki dukkaninmu ya tafi da mu duk ya share mu gaba ɗaya an tafi da mu da kuma sai Allah madaukakin sarki ya zo da wasu sababbin mutanen da su kuma za su yi zunubi su nemi gafarar Allah madaukakin sarki Allah gafarta musu saboda shi kansa istighfari da neman gafara wata falala ce da Allah madaukakin sarki ya samu wa dan adam da samun daukaka dan wani yakan samu daukakar da istighfari da tuba yakan bashi ta yadda kafin ya wannan laifin bai samu wannan daukakar ba sakamakon tuba da zai yi da komawa ga Allah maɗaukakin sarki sai ya samu abin da baya tsammani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cikin wani hadisi dukkanin yan adam gaba ɗaya yayan annabi adam gaba ɗayansu khatta'una masu kuskure ne masu zunubi ne sai dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa khairul khatta'ina mafiya alkhairin masu kuskure masu zunubi attawabuna wanda su ne idan sun yi kuma za su kuma su tuba ga Allah maɗaukakin sarki shi sa ‘yan uwa mu sani cewa al'amarin ba na saɓo ba ne al'amarin ba na kauce hanya ba ne al'amarin ba na zamewa ba ne kowa daga cikinmu babu wanda sai daga yatsa ya ce baya yi kowa yana yi sai dai inda gizon yake saƙa inda al'amarin yake idan mutum ya laifin me yake yi shin yana komawa ga Allah maɗaukakin sarki ya tuba shin yana istighfari ga Allah maɗaukakin sarki shin yana neman hanyar a samun kubuta daga zunubin da ya yi da kuma ƙoƙarin kare kansa kada ya koma afka nan gaba shine abin tambayar amma batun zunubi babu wanda baya shiga daga cikinmu shi sa shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin risalarsa mai suna mukaffiratu zunub ya kawo wasu abubuwa guda goma wanda ya ce Allah maɗaukakin sarki yana gafarta zunuban 'yan adam ta hanyar waɗannan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda goma Allah maɗaukakin sarki yana gafarta mana zunubanmu ta hanyar ɗaya daga cikin abubuwan nan guda goma wanda wasu daga cikin abubuwan suna faruwa ne a rayuwarmu ta duniya wasu kuma ba za ka same su ba sai bayan ka mutu an sa ka a kabari kafin Allah ta shi kiyamarsa wasu kuma samun su baya yiwa sai ma ka mutu an sa ka aka bari Allah madaukakin sarki ya tashi kiyama sannan mutum zai same su fatan mu dai ko ma yaya ne Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin wanda za su dace da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa dan uwana masu albarka ga su kamar haka abu na farko daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki kan kankare zunubai sakamakon su shine tuba tuban da yake yankakke at-taubatan nasuh at-taubatun nasuh yankakken tuba as-sadiqa wanda yake na gaskiya babu komai a cikinsa Allah maɗaukakin sarki yana son bawa mai tuba inna Allah yuhibbu tawwabina Allah maɗaukakin sarki yana son bayansa masu tuba idan kai laifi sai ka tuba wa Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwana masu albarka za ku ga annabawan Allah da manzannin Allah suna roƙon Allah maɗaukakin sarki tuba da kuma zuwa gare shi ya ba mu labari game da annabi Musa alaihi salam ya ce subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minina annabi Musa alayhi salam yace tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji tubtu ilaika ina tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minina kuma ni ne farkon masu imani a wannan al'umma tawa da ka aiko ta bani Isra'ila annabi Musa alayhi salam kenan haka nan Allah madaukakin sarki ya umarci bayinsa gaba daya manya da yara masu mulki da wanda ake mulka maza da mata kowa ya tuba ya kuma zuwa gare shi yace wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna Allah madaukakin sarki yace mana mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mu koma zuwa gare shi gaba ɗayan mu babu wanda ya saura duk wanda ya abin da ba daidai ba duk wanda ya saba Allah madaukakin sarki ya tuba zuwa gare shi la'allakum tuflihuna wannan shi zai ba da dama fatan ko kwara bauta da samun karɓar tubanku a wajen Allah maɗaukakin sarki haka ne uwana masu albarka Allah maɗaukakin sarki don ya nuna mana falalar tuba da girman tuba a wajensa sai ya sanya idan kai zunubi ka saɓa Allah maɗaukakin sarki sai ka gane abin da kai ba daidai ba ne sai ka tuba a ƙa'ida shine duk mutumin da ya aikin da ba daidai ba za a rubuta masa to idan ya tuba fa to sai a share wannan abin da ya yi to don Allah nuna maka girman tuba da falalar tuba inda aka share laifin nan naka na baya ba za a bar shi haka ba sai a mai da aiki mai kyau kuma sai a sa a wajen ku kalli rama Allah madaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha ya aikata aiki aikin da yake nagari wanda yayi wannan abin Allah madaukakin sarki mai zai masa sai Allah ya ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim mai hasanat irin waɗannan su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake canza mummuna su zamto kyawawa ka yi mummuna amma saboda jin kai da soyayyar Allah maɗaukakin sarki gare ka idan ka ce Allah na tuba Allah ya kalli zuciyarka ya ga da gaske kake sai sai sa a shafe wannan zunubin da kai duka duk yawansa za a ba wajen haka Allah sai Allah maɗaukakin sarki sai ce a'a a me da inda aka share din nan inda da mummuna ne a me da kyakkyawa a wajen ka gari ba goma kenan haka Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ‘yan uwa masu albarka abin da ake nufi da tuba shine ciruwa daga laifi shine laifin da mutum yake yi ya ciri daga gare shi mutum ya ji abin da ya bai kyauta ba ya daina aikin da yake wannan shine tuba tuba daban istighfari daban kamar yadda zamu zo mu shine gaba ta gaba shi yasa malamai suke cewa kafin mutum ya tuba Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansa sai ya cika wasu sharaɗai guda uku ko kuma zuwa hudu na farko kamar yadda abdurrahman al-akhdar ya kawo a cikin littafin sana al-akhdar yake cewa na tuba na farko shuruɗu tawbati annadamu ala ma fata shine mutum ya nadama game da abin da ya riga ya wuce wancan aikin da kai shi mara kyau kai nadama ka ji babu daɗi ka ji lalle baka kyauta ba wannan abin da kai kuma kai wa zuciyarka alƙawari ba za ka ƙara ba wannan yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqi alaihi min umrihi sannan mutum yayi niyya cewa ba zai ƙara aikata irin wannan aikin da ne ba ba zan ƙara komawa cikinsa ba lokacin da kake tuba ka ji baka kyauta ba kuma sai kake ji zuciyarka take raya maka cewa idan ka samu dama a gaba za ka iya shiga cikin wannan aikin wannan ba tuba bane dan uwana mai albarka ka sani ko da ka shekara kana haka Allah madaukakin sarki ba zai dauke ka ya karbe ka a matsayin mai tuba ba sai ka ji a cikin zuciyarka ba ka niyyar komawa cikin wannan aikin wa ayyatrukal ma'siyata fima baqi alaihi min umri ko wa yatruku al-ma'siyata in kana mutalabbisan biha yace sannan kuma ya daina aikata zunubin idan ya kasance yana cuɗanya da ita kada mutum yana cikin aikata aiki kuma ya ce ai insha Allah ta'ala da na gama wannan na daina wannan ba tuba bane eh kana cikin yi din ka daina amma wani sai ya ce insha Allah ta'ala da azumin ne ya zo na daina kaza dan uwa wannan ba tuba bane kai ka sawa kanka lokaci ranka da numfashinka a hannunka suke kai kake kirga awanninka da kwanakinka wannan a hannun Allah madaukakin sarki suke kana cewa sai bayan sallah kamun ka kai bayan sallah sai Allah ya dauki kayansa ka mutu baka tuba me zaka cewa Allah madaukakin sarki to shi da lalle mutum ya daina aikata zalibin idan kasance mai cuɗanya ne da ita sannan na hudu da malamai suke karawa shine idan laifin da kai yana da alaka da haƙin dan adam to lalle ka je ka warware ka nemi yafiyarsa ko kuma ka biya shi idan ka cuci mutum cuta ta kuɗi ka zalunce shi ka ha'ince shi ha'inta ta kuɗi to lallai ka je ka ɗauki kuɗinsa ka mayar masa lallai idan ka ci namansa ka yi gibarsa ka yi annamimancinsa ka zage shi ka ci mutuncinsa to wannan laifi ne tsakaninka da shi Allah maɗaukakin sarki baya shiga ciki saboda ka duk yadda zaka tuba kai istighfari Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta maka wannan ba sai ka je ka samu wanda ka zalunta wanda ka cuta ka nemi ya fi mako kuma ka mai masa da kayansa shi ne abinda malamai suke cewa raddul mazalim mayar da abin da aka zalunta idan ka je ka mayar masa da abin da ka mayar masa ya ce to shi kenan babu komai na yafe maka ko bai ce ya yafe maka ba inda ka mayar masa shi kenan Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka abin da kai to dole ne sai ka cika wannan sharaɗi a na hudu kafin tuban kai kasance tuba ne karɓaɓɓe abu na biyu a gurguje uwana masu albarka daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki kan kankare wa ɗan adam zunubi sakamakonsa shine istighfari istighfari shine lokacin da ka tuba ga Allah maɗaukakin sarki kuma sai ka ce astaghfirullah wato abubuwan guda biyu ne akwai tuba daban akwai istighfari idan ka ce na tuba to shine ka daina aikin ka yi nadama ka sa a cikin zuciyarka ba za ka ƙara ba amma kuma wanda kai a baya Allah ya gafarta maka bai gafarta maka ba me yake zai sa Allah madaukakin sarki ya gafarta maka shine istighfari yan uwana masu albarka sai ka ta cewa astaghfirullah shi sai ya tabbata annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi tare da cewa mun sani baya sabo baya zanibi baya kauta hanya amma a kowace rana yakan yi istighfari sau ɗari ko sama da sau ɗari ɗaya daga cikin sabai ya ce mana zaune da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a majalisi guda nakan lissafa yana cewa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim akthar min 70 marra fiye da sau 70 a zama ɗaya kawai sallallahu alaihi wa sallam to haka ake so bayan ka tuba sai ka yi ta istighfari ka koma ga Allah madaukakin sarki shi sa Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa wa man ya'mal su'an wanda duk ya aikata mummunan aiki aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar barin wani abin da aka ce ya aikata shi sai ya bashi ko ta hanyar aikata abin da aka ce ya bashi sai ya aikata shi Allah madaukakin sarki ce thumma yastaghfirullah sannan sai ya gane bai daidai bai ya dawo ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki ce astaghfirullah Allah maɗaukakin sarki ce ya ji dillaha ghafurar rahima lallai zai samu Allah maɗaukakin sarki mai gafara kuma mai rahama Allah maɗaukakin sarki ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim lallai Allah maɗaukakin sarki bai kasance mai yi wa al'ummaka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam azaba alhali kana cikin su wasu ka'idoji ne guda biyu Allah maɗaukakin sarki kawai ce in dai suka cika to Allah ba zai mana azaba ba na farko sai ce in dai annabi yana cikin mu yana cikin wannan al'umma tasa bai bar duniya ba to albarkacin alfarmar girman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya janye azaba kowace iri ce ba ta sauka akan mu ba to idan annabi ya kauce fa babu annabi a cikin mu sai cewa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah madaukakin sarki ba zai muku azaba ba har yanzu in dai kuna istighfari haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace in annabi yana nan babu azaba idan ana istighfari shi ma babu azaba Allah madaukakin sarki ba mu ikon istighfari ‘yan uwana masu albarka shi sa Allah maɗaukakin sarki ya yabi bayansa masu istighfari ya yabe su ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan su ne waɗanda idan suka aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukan su zakarullah nan da nan sai zuciyarsa ta kare sai su tana Allah maɗaukakin sarki wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sun san cewa fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafara zunubansu su ce astaghfirullah wa mai ya gafiru zunuba illallah dan sun san ba mai gafarta zunubai sai Allah maɗaukakin sarki wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna sannan ba sa dogewa su dage su ci gaba da aikata aikin da suka suka nemi gafarar Allah a kansa alhali suna sani shi sa lallai istighfarinka da tubanka ya haɗu ya cakuɗa da rashin komawa ka ci gaba da aikata zunubin da kake aikatawa akwai wani hadisi mai ban ƙaye mai ban sha'awa mai sa kowa ya sa rai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa idan ba waye zunubi ya gane abin da ya ba daidai ba ya ce Allah na tuba astaghfirullah Allah ba zan sake ba sai Allah madaukakin sarki ya gaya mala'ikun sai ya ce alima abdi bawa na ya sani anna lahu rabban yaghfiru dhunuba ya akhudhu min bawa na ya san yana da Allah da yake gafarta zunubi kuma yake tafiyar da zunubi yake dauke shi gaba daya ku shaida mala'iku na gafarta masa idan ya ƙara komawa yayi wani zunubin na daban ba wancan ba sai ƙara cewa astaghfirullah Allah na tuba sai Allah ya ƙara cewa da mala'ikunsa ya san yana da ba yana da Allah yana da Allah da yake gafarta zanibi yake ɗauke shi ku shaida na gafarta masa sai an yi haka hasta uku ko sa hudu sai Allah madaukakin sarki ce zan ta gafarta masa ko kuma na gafarta masa na gafarta masa ya aikata duk abin da ya ga dama ba abin da ake nufi ka je ka saba Allah kai abin da ga dama a'a in dai za ka rinka yin laifi kana neman gafarar Allah maɗaukakin sarki Allah kuma zai ta gafarta maka abin da ake nufi ka yi laifi sai kai nadama sai ka ji ba za ka sake ba har a zuciyarka ka san ba za ka sake ba idan kai yaudaro na ba ka yaudar Allah maɗaukakin sarki ba Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka lokacin da kake tuba idan da gaske kake Allah ya sani idan ba da gaske ka bane Allah maɗaukakin sarki ya sani saboda lokacin da kake tuba da gaske sai kuma bayan nan kana tare da shaidan kana tare da zuciya duk za su iya karkatar da kai sai ka je ka ƙara aikata wani abin da ba daidai ba sai ka ƙara istighfari Allah madaukakin sarki zai gafarta maka idan za ka yi ta haka shaidan yana zamar da kai kana neman gafara Allah zai ta gafarta maka insha Allah ta'ala Allah ya gafarta mana gaba daya dan uwana masu albarka dalili na uku muka ambata na biyu muka ambata dalili na uku su ne alhassanatu al'amalu saliha su ne nagartattun ayyuka da ɗan adam yake aikatawa wanda za su rinka tafiyar da mummunan aikinsa don ƙa'ida shi ne duk lokacin da kake aiki nagari to waɗannan ayyuka nagarin ‘yan uwa ku sani cewa suna kautar da suna tafiyar da suna gusar da mummunan aikin kuma da kake aikatawa a baya automatically Allah madaukakin sarki haka ya kaddara innal hasanati yuzhibna sayyi'at haƙiƙa nagartattun ayyuka suna share suna tafiyar da munanan ayyuka duk lokacin da kai sallah to wannan sallar taka ta tafiyar maka da munanan aikinka shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ramadana zuwa wani ramadana salloli guda biyar da zaka aikata daga azhar zuwa la'asar daga la'asar zuwa magariba daga kaza zuwa kaza daga ramadana zuwa wani ramadanan to da kuma umara zuwa wata umarar suna gafarta abin da yake tsakaninsu ma'ana idan kai sallar azhar abin da kai daga azhar zuwa la'asar da kai la'asar sai a share maka su ku duba ku duba rahama irin ta Allah madaukakin sarki yan uwa idan kai wannan idan kai la'asar din nan abin da ka aikata daga la'asar zuwa magariba sai Allah madaukakin sarki gaba ɗaya sai ya share maka su amma da sharadi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutum ya nisanci manya manyan zunubai ma'ana banda manya manyan zunubai kenan yan ƙanana ƙanana abin da ba a rasa ba duk Allah sai ya tafi maka da su saboda haka dukkan wani aiki nagartacce nagari da ka sani dan uwa fare shi aikata shi ya zamto shi ne abin da ka sa a gaba dan alal kalla zai rinka gafar zai rinka kankare maka ƙanana ƙananan zunuban da baka sani ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ta share ne mummunan aikin da ka aikata abu na hudu a gurguje yan uwana masu albarka su ne masibu da bala'ai da jarrabobi da Allah maɗaukakin sarki yakan jarrabe mu da su su ma hanya ce da Allah ke share mana zanubanmu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu yadda za a yi wata musiba ko wani bala'i ya samu mumini na cuta ko rashin lafiya ko damuwa ko bakin ciki ko wata cutarwa daga wani ta same shi ya yi haƙuri ya komar da labarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki annabi ya ce hatta shaukata yi shakuha hatta ƙaya wannan ƙaya ta tsire ka ta shiga ma ƙafa ka ji zafi to wannan wani zunubi ne da kai Allah maɗaukakin sarki yake so ya kankare maka shi dan uwana mai albarka wani zunubi ne da ka aikata Allah maɗaukakin sarki yake so ya tafiye maka da shi annabi ya ce illa kaffara Allahu biha khatayahu face sai Allah madaukakin sarki ya kankare masa zunubin sa da su haka na wani hadisi na Abu Huraira Allah kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma ya zalul bala'u bil mu'min wal mu'mina bala'i ba zai gushe da mumini namiji ba da mumina mace a kansa ko akan ƴaƴansa ko akan dukiyarsa hatta yalqa Allah har sai ya haɗu da Allah madaukakin sarki wa ma alaihi khati'a babu sauran zunubi ko kuskure tare da shi duk Allah ya tafiyar da su shi yasa ƴan uwana masu albarka me haƙuri mu nemi ladan Allah maɗaukakin sarki talauci da babu da rashin lafiya da wani abin da ba ka so ya same ka wannan alkhairi ne idan da mutum ya sani shi sa sai ga wani ya ta rashin lafiya ya ta rashin lafiya sai shekara da shekaru yana rashin lafiya ƙarshe kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke kayansa to wannan kaga sai a mai kyakkyawar zato insha Allah ta'ala kafara zanubinsa ce da ya a baya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu saboda haka daga cikin abin da Allah ke tafiyar da zunubi da shi yan uwa akwai musibu da bala'i da suke samun mu saboda haka kan mu damu mun babban abin da Allah yake bukata shine ya ga ba kai raki ba baka kai kararsa wajen yan uwanka mutane shi sa wani yake cewa la tashkur rahim ila alladhi la yarham la tashkur rahima ila alladhi la yarham wai kada ka kai karan mai rahama zuwa ga wanda baya rahama waye mai rama shine Allah madaukakin sarki dan uwanka dan adam zai ji kanka ne me zai iya maka babu abin da zai iya maka Allah subhanahu wataala ya samu dace abu na biyar a gurguje shine abin da yake faruwa bayan mutuwa a rayuwar barzahu na neman gafara da addu'o'i da ƴan uwanka za su yi maka lokacin da ka rasu ƴan uwanka musulmi za su tsaya akan gawarka su ne maka sallar abin da suke faɗa a cikin sallar ne shine Allah gafarta maka Allah ya ji kanka Allah ya fa kurakuranka Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalj wal barad wa naqi min addu'o'i ne suke neman maka gafara daga zunuban da ka aikata to wannan ɗaya daga cikin abubuwa da Allah madaukakin sarki ya sanya zunubanka suke tafiya sakamakon su kenan haka nan lokacin da aka binne ka suka je suka tsaya akan kabarin ka nan ma addu'o'i suke maka Allah ya gafarta maka Allah ya tabbatar da daga diganka ka samu damar amsa tambayar da kake fuskanta daga mala'iku su ma abubuwa ne da suke taimaka maka wajen tafiyar da kurakuranka da zunubanka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ji hankalin mu yace والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان wanda suka zo bayan sahabbai zaka ji suna cewa Allah ka gafarta mana wa li ikhwanil ladina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka rigaye mu bayan suka rigaye mu da imani ma'ana wanda suka rasu wanda suke a bayan su a raye su ne musu addu'a suna cewa Allah ya gafarta musu ƴan uwana masu albarka mu sani cewa babu abin da mamacinka yake bukata daga gare ka wallahi kamar ka masa addu'a kamar kai masa addu'a babu da yake bukata daga gare ka kamar wannan ka dage da yi masa addu'a ka nace da yi masa addu'a ka tsaya tsayi kullum in kai sallah kai masa addu'a Allah gafarta masa zunubi sai yana bukatar wannan kwarai da gaske idan da Allah zai raya shi ya bashi dama ya maka magana da abin da zai fara ga maka cewa wani baka yi min addu'a wani baka kula da ni kula da zaka da shi shine kai masa addu'a shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yake cewa babu wani mamaci da zai rasu a samu mutane guda ɗari su masa sallah kowanne daga cikinsu yana nema masa ceto a wajen Allah maɗaukakin sarki annabi ce illa shuffi'u fihi face sai Allah ba su cetonsa shine addu'o'in da ake lokacin sallah abu na shida a gurguje shine abinda wani mai rai zai aikata shi ma na da alaka bayan mutum ya mutu abinda wani mai rai zai aikata na aikin alkhairi sai ya sadakarsa sai ya hadiyarsa ga wanda ya riga ya mutu kamar wanda zai rasu sai ‘ya'yansa da iyalansa ko abokansa sai su yi masa sadaka malamai suka ce idan mutum ya rasu ‘yan uwansa suka yi masa sadaka sadaka na tana zuwa gare shi ko a yi masa aikin hajji ko a yi masa wani wakafi yanzu misali ka je ka gina rijiya ka ce wannan rijiyar na yi wa mahaifina ne Allah maɗaukakin sarki ya rinka fiye mahaifina lada to duk wanda ya ebi ruwa a cikin rijiyar za a fiye mahaifinka lada yana kwance haka nan wani ɗan uwanka ne ka gina makaranta ko ka gina masallaci ka ce ya ubangiji wannan makaranta da na gina ladanta a rinka kai wa ɗan uwana wane ko a rinka kai wa ‘yar uwata wance to duk karatun da za a yi da sallar da za a yi bayan an ba masallata lada za a ibi irin ladan da aka ba kowa kuma a kai wa wannan mamacin da yake kunci to shi ma ɗaya daga cikin ayyuka ne da Allah subhanahu wata'ala ya kan kankare zunubi sakamakon su abu na bakwai abin da kan faru a cikin kabari na jijjiga da damƙa da matsa da kabari kan yi wa mutum duk lokacin da aka sa mutum a cikin kabari Allah madaukakin sarki ya kaddara kabari kan damƙi kan damƙi mutum ya matse shi matsa da babu wanda ya san irin ta sai Allah madaukakin sarki shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa lallai a kabar yana da damka da a ce akwai wanda zai tsira daga damkar kabari shine sa'adu dan ma'af amma shi ma bai tsira malamai suka ce da an sa mutum a cikin kabari ake wannan damkar da an sa mutum a cikin kabari kabari zai yi matse shi sannan kuma idan mala'iku suka zo suka masa tambaya idan bawan Allah ne ya amsa to kuma shikenan babu sauran damka ba sauran matsa ba sauran tsoro ba sauran tsawon mala'iku shikenan ya kauce Allah madaukakin sarki samu daga ciki dan uwana masu albarka abu na biyar a daga cikin abubuwan da suke sa Allah madaukakin sarki ya kankare wa mutum zinubansa ko abu na bakwai shine ash-shafa'a ceto da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai fara na tashin alkiyama abinda ake ce ake cewa ceto yan uwa shine alfarma akwai mutanen da sun cancanta su shiga wuta Allah madaukakin sarki zai bawa wasu daga cikin bayan Allah dama su cece su a fasa sa su auta kai su aljanna Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa mala'iku za su ceto annabawa da manzanni za su ceto siddiƙai za su ceto shahidai za su ceto nagartattun bayan Allah za su ceto annabi ya ce kowanne shahidi guda ɗaya za a ba shi mutum saba'in daga cikin iyalan gidansa ya ceto su duk shahidi guda ɗaya mutum saba'in za a tashi za a ba shi a ce sun cancanci ya isa shiga wuta amma saboda shi Allah madaukakin sarki ya fasa sa su autar a ɗauko sai za a kawo su aljanna saboda haka za a yi ceto kala kala ceto gashi nan babban ceto da za a yi shine ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka uwana masu albarka ɗaya daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki kan kankare wa dan adam zunubin sa ta dalilin sa shine ceto da zai fara na tashin alkiyama abu na gaba na tara shine ahwal yawmul qiyama abubuwan da za su faru ranar tashin alkiyama na firgici da razani da tsayuwa da gumi da zai zo ya shanya wasu wasu ya kawo musu kaza wasu ya kawo musu kaza da wucewa ta kan sira'i da duk abubuwan tashin hankali wasu muminan a nan abubuwan da suka rage na zunuban su Allah madaukakin sarki zai karkade musu ya tafiye musu da shi idan Allah madaukakin sarki ya dora ayyukansa akan mizani sai mizanin su ya rinjayi Allah madaukakin sarki ya kai su aljanna abu na goma wanda shine abu na ƙarshe shine kuma dukkanin waɗannan abubuwan da muka ambata suke kuma zuwa gare su su ne shine tsantsa ta rahama da falalar Allah maɗaukakin sarki ba aikin bawa ba ne Allah maɗaukakin sarki idan kowa ya ce to Allah maɗaukakin sarki zai ce shafa'atul mala'ika wan nabiyuna wa shuhada wal kaza wal kaza Allah maɗaukakin sarki zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto su wanta ma sun yi ceto su wani ma sun yi ceto sai Allah madaukakin sarki cewa lam yabqa illa arhamar rahimi ba wanda ya rage yanzu sai Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya dimtsa a cikin wuta sai a fito daga da wasu mutane ba su taba aikata alkhairi ba tunda suke a cikin rayuwarsu Allah madaukakin sarki sai a kai su aljanna tsantsar rahama da fallata ta subhanahu wata'ala tsantsa tasa falalata sa da rahama da gare shi subhanahu wata'ala sai dai mana addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu daga cikin wanda za su shiga aljanna tun karan fari Allah madaukakin sarki ya sa ba ma cikin wanda za su fara leƙa wuta kamun su tafi aljanna Allah ya sa tun farko mana cikin aljanna Allah madaukakin sarki duk aikin da za mu aikata ya kusanta mu zuwa gare ka Allah madaukakin sarki ba mu ikon aikata shi duk aikin da za mu aikata shi ya nesanta mu ya mana sanadi ya shiga wuta Allah madaukakin sarki ka hane mu kaiwa zuwa gare shi bare mu aikata shi dan uwana masu albarka jan hankali ko tunatarwa daga ƙarshe satin da ya gabata wani bawan Allah ya kira wani a waya ya ce min daga unguwar gyaɗe-gyaɗe yake ya ce da Allah a ja hankalin matasa a game da wani abu da ya faru ya ce bal aka yi tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid da psg ya ce wasu daga cikin ina ji real madrid ne sai suka samu nasara ya ce a nan unguwarsu aka yi ɗaya daga cikin matasa ya rinka shiga cikin ruwan kwata yana shan ruwan kwata saboda murna ya ce wallahi shi a gabansa aka yi unguwarsu ne bayan mana tattauna da wasu wani yake cewa eh ai an yi abin da ya fa kama wasu ma an sa tata da yawa a cikin ƴaƴan musulmi masu kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah an sa tata kala kala ga sunan ana ta yi wani ma ya nuna min wani abu ya ce wai har tata aka sa tsakanin namiji da mace mata da miji mijin ya ce da matarsa idan su wane suka ci to ba zan ƙara aure ba ke ita kuma ta ce idan su wani suka ci to na baka dama ka ƙara aure har ma ta ce masa wai duk bal ɗaya da ya su ci kishiya ɗaya kuma sai aka ci ƙwallo uku kaga gata guda nawa kenan yanzu guda hudu kenan to ba abin da sa nake so in ji hankalin yan uwa shine a wannan yanayin da muke ciki yanzu ka ce da matasa sai daina kallon bal wannan bata lokacin ka kake yi bata lokacin ka kake ko shakka ba amma abin da ya kamata shine duk matasan mu su fahimci cewa Allah madaukakin sarki shine a gaba sannan komai ba mabal ba mu fara kallon addini duk abin da ka san zai hada ka da Allah madaukakin sarki ka guje shi duk kallon bal ɗinka kada ta jawo maka kai wasa da sallah ko lokacin sallah shiga cikin kallon bal ɗinka sannan kada ka yadda kai tata sakamakon kallon bal kada ka yadda kai irin wannan abin da wancan matashi na shiga kwata ko lahanta kanka ko abin da ya kama da haka kada ka yadda kai gaba dan uwanka ko faɗa akan kallon bal duk abin da ka san zai haɗa ka da Allah maɗaukakin sarki ka kauce masa Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ne don mu bauta masa ba don mu wasa ba shi sa ko shakka babu idan ba mu wasa ba nan gaba akwai matsala ya kasance barin ragewa a hankali a hankali amma ko shakka babu idan aka ci gaba da haka gaskiya akwai matsala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qumu ila salati yarhamukumullah